الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ɗaya ga watan rabiul awwal ko kuma talatin ga wata ban dai da mun sanar ba ba amma mana ga wasu na ta tura yau sai ga wata to talatin ko ɗaya ga wata idan talatin ne ga watan safar ce idan kuma ɗaya ne ɗaya ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira na ba dai salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na hamsin da shida a cikin wannan littafi mai albarka allolu uwar marjan imar kafa alayhi shaitan za mu tashi darasi na hamsin da bakwai muna da kuma ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu malai ke babu babu kunuti fi jami'ar salat babu da yake nuna ana so mutafi ne an so alƙayin alƙulun a dukkan salloli idan na zarar bil musulmi na nazila idan wani al'amari na wato kaito na tashin hankali ya samu mutum idan na zarar bil musulmi na nazila idan wani al'amari na kaito na tashin hankali ko na damuwa ya samu musulmi to sai a yi fi jami'in salati a dukkan salloli ba za a ware wata sallah ba a za a la'adar maghrib isha asuba a ta kai wa Allah kuka domin kunun kai wa Allah kuka ne shi ne alkunun to shi ne malamin shi hadisi na farko kamar yadda za mu yi a bayanai ne a ƙarshe mu bambance shi kansa alkunun kashi biyu ne amma a karatu suka mu wani jira abubuwan za su fito yawa yadda hadisi na ɗari uku da casa'in da biyu ana biyu ne rabiya lawa anu kala an karɓo daga abawu ne Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina yarfa'u ra'sahu annaba ne salatu wasalam ya kasance lokacin da yake dago kansa daga wato ruku'i ya kuli yana cewa sami Allahu liman hamida سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد wannan kalmar ta ga dawa wa da sun ka juna ilimi shin ma mu ba zai ji sami Allah ne man amida ko ba zai fada ba sun ka juna ilimi wasu kace zai fada domin asalin sallah ba ba da za ka yi an karo sallah ko kai ba ai za ka ji sami Allah ne man amida rabbana wa lakal hamd wasu ba tafi a abin da kai shine in liman yake yi akan rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu saboda annabi alaihi salatu wa salam ya ce idan kana imam sami allahu liman hamidahu wa qulu rabbana wa lakal hamdu ya ga ya ajalin kuma jijin sallar yadda annabi yake ayi ga yadda take sabani da malamai suke duk wanda kai yayi in ka ga dama ka dauki ka amma hadawa zai ya mutu ka gaba ɗaya ka jiji gaba ɗaya ka kauda wato wasu bangarori na zamani da yawa sai dai in baka haka ba zai ji kai ba domin akwai zamani da wasu ba sa fahimtar wani irin zamani ne akwai ikhtilafu da nawwa akwai kuma ikhtilafu da ba ikhtilafu da nawwa shine wanda wani ne ke karama yi ne wani ne ke baki wanda ne ke baki ne a wannan zamanin ba za a yi ne ba amma idan wanda yake bari da wanda yake a bari ne kan duk ya karba ba komai duk a barin guda ne shi ne kawai amma idan wanda ya gaba wanda ya yamma to an samu hannu riga shi ne kaza wanda ya samu dukiya to sai yake cewa Allah alaihi salatu wasalam ya kasance mukallin lafazin hadisi idan yace sai Allah wa rabbihi rabbana wa lakal hamdu yaqub yad'u li rijali yana yi wa wato wasu mazaje addu'a ta alkhairi fa yusalli bi asma'i wa hal yarka ka rasulullahi fa yaqulu yarka cewa allahumma anzil waliyya bil walid Allah ka tsiratar da wani dan wani dan mujira kusan wani dan mujira babban kaburin da yana da wanda wani wanda shi kuma musulmi ne yana cikin wanda aka sawa aka yi wa basira aka jefa cikin matsala saboda duk musulunta وما لكم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد saboda kawai sun yi yadda da annabi alaihi salatu wasalam aka ce ba dole ne domin ba kuma ta ba a wannan lokacin ai musulmi sun shiga tasku kafin a hijira duk wanda aka samu ya musulun da ya kaɗe wanda yake uban gidansa to shi ne da azabta da shi da yawan su bayi ne su karɓa musulun da to shi ne daga bayan Allah muka kuɗi sarki ya umarci a hijira yace lalle kowa ya hijira kuma hijira da zama wato wajibi ne ga wuta in ma mutum da ya fita ba yana da ikon fita to yayi ba to sai annabi da ya samu labari wa'annan rauna nan wa'annan mutanen ana azabtar da su sai ka samu su Allah ka tsere da wali da dan wali wa salama da dinin hijab yace Allah ka tsere da salama da dan hijab wa aliyatu bin abi rabi'a Allah ka tsere da aliyatu bin abi rabi'a والمتبع بنا من المؤمنين سوى لو دي أتكامة من الوزي يا ولي da duka aure a da ke cikin ba ma dai an ambato da duka ba duk wanda ke cikin mu da yake azabtar da su Allah ka tsayar da su to da a lokacin da yin bugu banza ba a shekara ta biyar da ta jira kafin hijira a wannan lokacin an shiga yanayin da wato idan ka ba ga cikin madina ne mutum ya yi da annabi alaihi salatu wasalam to za ka ji ne da zamana a wajen ne wani ma ka hauki kuma ya bi da salam duk wanda ke mutuwa ce za su ta azaba kama mutum da aran sai aka ce wa sumayya sumayya shahida ta farko kaga ko da ita ko kullun baiwa cewa ita ga annabi alaihi salatu wasalam bakar magana ita kuma ta ce wallahi ba za ta faɗa ranar da abu ne mata yawa sai ta duba ba ya wuce kuma ya tsantsana kana duba mata ya wuce shiru maki sai ta a wanda ko da wannan abu da ne kuma ya tsantsana yana kula da jami'a ne da ƴan jami'a ya kabe jami'a ne cewa huwa awwalul shahida bil islam ita ce farko wanda ta bare da hada a musulmi saboda ta yi da cewa ake ba da wani yanayi ta fasa da goma zuwa ga Allah da rika ga annabi magana za ka kuma bayan nan akwai irin su amma bin yasir da kuma ya zargin kansa da ita su bai ko ne yake kaga nan mata da miji ne da kuma da da ga kashin sa a gaban ya a gaban ya zargin amma gai aka samu mai aka tsinka tsinkawa ba a kama mutum hannu da hannu a biya da da a gaban sa saboda kawai ya ce da ya koma kabul domin ta ake da wakai hu kora kuma biyu suka tsallaure na aka da wannan ya gaba da wannan ya yamma suka fuske shi to shi da kuma bayan da aka zuwa kai masa wannan to shi ne a wannan gaban wato shi kuma ya ji yana masa ne amma aka kawo da aka ce kaga abin da muka wuce wannan ko da yake idan kai ba ka mika wuya ko kai ba zuwa abin da ya mu ko kuma yana so shi gaba da rayuwa da Allah wanda ya tsara da kuma abin da yake tabbata kai dan wato zama ya dadi kawai dai mutum wata kalma sai shi ubangiji ne yake da mu wannan cikin da ba ka ga wahala a kawai je karbu da lalle amma in ka tafi to shi ne da har ba da annabi alaihi salatu wasallam yana kuka yana zuwa kafin ya zo aya ta gaba a cikin surar na'im Allah mana mu sai da da zuwa kan kamar min ba'd imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman Allah yana ba wa annabi alaihi salatu wasallam ta'awun cewa wani saurayi zai zo ba ya bari kalmar kafin ya ba ta kafin domin zuciyarsa tun daga zaman kansa har kasa a cikin yake da imani ya yi mutuwa lokacin da ya zo yana kuka annaba ne da rajo sala ya ce ya ya ce ya rasulullah na yi rija ya ce lokacin da ka faɗi wannan kalmar ya kake ji yake wallahi tun daga sama kai na har kasa yake dalaje da imani yake fa ila hadu wa rasuluhu biha yake ka kuma maza ba ka kuma bana karka da kai mun ne to Allah mu ne suka rauna a wannan lokacin cikin wahala ana a lokacin duk wanda ba shi da gata ga kuma wanda wannan zai rawo maka suka yanzu wanda suka samu labari amma wasu kafin su je ma an kashe su haka aka rike ne ina ce ce mira da alimi guda wahai a azab waira da ire-iren su duk za wato azabtar da su aka rike irin su ne da ibn abi raba sau da haka azabtar da yake musu addu'a Allah ka tsira da su tunda ba su da karfin da za su mutu ba da kariya a kansu to kun ga nan yayi wa Abu Bilal addu'a da alkhairi a cikin hulul nawazi sai kuma ce Allahumma sujud wa da'aka ala muga Allah ya tsananta jamkarka da kabilan nan ta Quraishawa wanda ake cewa muga Allah ya tsananta jamkarka dole wanda muke yau zawo baitin nan mutum gobe سبع من السائل فوق الأرض جنة من الحديث عن المختار خير مبارك أبي هريرة سعد جابر أنس صديقة سلمان عمر رضي الله عنه يجوب قلبه fito da haka dole wajen kabilar kabilar mugar sun matsanta wa musulmi Allah ya ce annabi ya ce Allah ka kalanta dankarka ga waɗannan kabilar Allah ka kalanta dankarka gare shi ya ce waje alaha alaihim sinila Allah ka jefa musu shekaru na yunwa rajini yusu kamar irin shekarun da suka samu mutanen da biyu ko za har yanzu mutanen su ji mutane ya halatta da shi ana cikin yanayi amma yunwa mutanen mu wajen da Allah yunwa ai yunwa wato azumi yunwa karatun da ma wani yunwa Allah ba yunwa mutane ne suke faɗa da Allah amma yunwa da sunan yunwa da ya dace kare karin da dai da yana Umar a Abu Ramada Abu Ramada saboda saba yunwa da aka yi a lokacin ga yanzu ruwa sai gaba ɗaya kasa ta fato ga ta goma iska ne wanda take kana je ba mutane a shekara ta sha gaba bayan hijira abu raba wani shekara ma ta tuka ne da saboda saba da yake hankali ba abu da yana umar ne da yake Allah shugaban kasa sai da yake hakan yanayin da dabbar daji za ta shigo cikin birni amma ba abin da za ta yi saboda ita ba ba abin da za ta yi za ka ga akuya ta dawo ko tinkiya ko tariya ka kama ka yanka amma ba da ta waje don kawai ka rage wata wahala za a kama tinkiya ko akuya a yanka ta amma ba da ta waje don a rage a ɗauke wata wahala da take ci gwara a yanka ta a wannan shekarar a wannan shekarar a irin wannan annobar abu wato abu da ke ji abu azmin jabal abu ruwa da ya lobar umar jabal to a wannan yanayi ya ji jira yawa a dai da yana umar ya doka to a nan ne duk wani ne duk garuruwan da suke da wato a ambanci suke fitar da kowa wani da ya rika tura ya ji aka turo mutane mutane suka rika yi wani jira suna komawa bila Madina ke nan aka rika dawowa inda abin kowa ya zo zai ga abin rubutu ne da kan da ya koma wani saboda ya ce wallahi ko da ya dina da ya samu abu ba ban jaru ba da wani yake ya samu abu haka dai da wace da yi baki yar ka tura dukkan da yanzu suna da dangan gidan zai ce su ba da abinci da Allah a kawo wa al'umma sannan zai doka yake duk wanda yake da hannun da turu yake so idan yara goma ne a gidansa za a tura mai za a karo mai yara goma ya rika ce su yake dogo an ruwa jaran jiki a gidan me da biyu yake da amur wahi da cikin ismai haka annan ya ce a lokacin mutum sai zai yi mutum biyu yake dan bai sa ran har da bari mutane suna mutuwa bayan wasu suna cin abincin da ya bi karfin sai da wane mutum idan akwai akbar Umar da dawar littafi akbar Umar da karanta akbar Umar da karanta da wai waye Umar din nan da wasu ba su ba Umar din da ka da karanta shi da kyau kaga waye Umar din nan wani saboda haka sai na Umar da muke ji da gani wato karan da ya kai kai kwarai da gaske karan da ya kai kai to shi ne shekara kaga wato shekara annabi Yusuf shekarun da aka yi ana yin wa shekara nawa aka yi shekara bakwai shekara bakwai ne cikin yunwa a ce da Allah ya wada jorisa a cikin suratul Yusuf cewa za ku za ku yi duka ku yi duka kaza ake ta ba su gado cewa ga abin da zai faru ko ya ka ba mu sai da cikin hanyoyin magance yunwa shine kowa ya koma noma Allah saboda yi amfanin noma in kowa yana yi ko ba ku yi aljuka to da abin da za ku yi da abin da za ku yi yana da fa'ida sosai to sai yace waja'ala alayhim sinina da yusuf Allah ka jefa musu shekaru irin shi da kan da kaje rabu mutane annabi yusuf da shi annabi Allah yake ya musu wannan wa ahlul mashriq yawma idin min muza mutanen gabas ba wannan lokacin daga muza suke su wayannan kabila mutanen gabas a lokacin daga muza suke muqalifuna lahu suna saba wa annabi gaba ɗaya sun saba annabi alaihi salatu wasalam abubuwan da ya zo da to shi da annabi alaihi salatu wasalam ya je musu wannan addu'a yana yi azhar la'azar magriba isha kullum da yayi bidin al'azi ne wanda ɗaya sai aya da doka sai da laka ila al'amri aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalim alamar mutanen da bawa annin da yawa mala ya ga wani da duban su ko ya azabta da su domin sun zalunci kawo shi ne aka ce an hana la'anin muhayyar ke ta kula amma a yi da a bar da duk wanda ya zaɓe mai daidai wannan yana da hakkiya ba da sani misali Allahumma jammir da tabbara da wani munafiki Allahumma jammir hu da jira wannan tana da hakkiya ba da sani to saboda haka wannan shine to kaga wannan hadisin za mu koyi cewa akwai muhimmancin yin addu'a musamman a zalloli duka al-qulubu mun ji a wannan gabar a salloli duka ake yi sana abu na biyu irin yadda annabi alaihi salatu wasallam yake tausayawa al'umma ba ka ji zan yi gaba ne kai kan ka ji tausayi na kada da kai sana abu na uku shine lallai wato ya halatta a yi wa wata addu'a waɗanda suke zalunta al'umma a mata addu'a gungun to hadisi na gaba ana da zin maliki radiyallahu anhu kan an kawo daga anas bin malik Allah ya kara masa ya gayi shi anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya jara annabi alaihi wasallam ya yi alƙulun su tsawon wata daya ba a da ba da haka ko su sallah ya da'u ala ri'ini yana addu'a ga kabilar ri'ini su kabilar ri'ini suna cikin larabawa su ba suna cikin kabilar banu sulai ana dangana shi ne da wani mutum da ake kira da ra'ayin bin Khalid ibn Aw shine banu ra'ayi ra'ayin ibn Khalid ibn Aw wa taqwan da kabilar da kawan su kuma da kawan su kuma ana dangana su ma banu sulai ne a yau ana dangana su da taqwan ibn Sa'laba taqwan ibn Sa'laba shine duk jagororin ake fada jagororin kilan din to zuwa ke danganawa zuwa gare shi to annabi ne da zo nan da duke ne ne wayannan bakar addu'a har ga wanda ne shi ne kuma da take to za a yi alƙurubi ne kada ya huta wala da wasu kuma wannan ta ya sai lokacin da buji wata ce kamar lokacin da matsalar ka take ta kai yawa ai ba lokacin da za a yi za a yi sai a ce a wuya lafa kuma haka aka rike kusan musamman guraren abubuwan suka faru za ga wasu sai wata biyu uku wasu ma biyar suna algulu dan Allah ya rika ma musu wannan halin da ake to wanda ke zuwa wata ɗin da wannan hadisin ke lafiya cewa ba su da wuce wata ɗaya ne amma ni da cewa bi inganci gaskiya ya danganta da yadda wuji ba sai ka wuce ni Allah ya kiyaye to wannan shi ne حديث ما قبل أنا اليوم أنا عاصم رضي الله عنه قال سألت أنس عن القنوت na yi wa anas dan malik tambaya dangane da alkunut kana shi yake kabla ruku yana da cikin mahallin da nake so mu tattauna shi ba shi yake kamun ruku ya ke yi ta kana kabla ruku ba kunki sai nake amma can in za ku iya jira hadisi ba muka biya a farko abu hurairah ba mu da matsala mu je zuwa sai ce ba kunki sai nake inna fulana shine ruwaya asin kenan sai ce amma wala kuma ya zo wa annaka kulta ba da ruko yana iya cewa wai ka ce ana yin alquluti ne bayan an sabo daga ruko saka da ya da zamani yace kaza ba kariya ne shi ba sai ana yin alquluti bayan an sabo daga ruko ba ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول هذا الأبان يسي ذاك تجد ai annabi alaihi salatu wasalam yayi alqunuti annahu wato ya ba mu labarin cewa annabi alaihi salatu wasalam annahu kana da shahara yayi wato alqunuti kuma ba na tsawon wata ne ba da ruku ibadar bayan ruku me kuma an san maliki an yi sai da a sama cewa ana yin alqunuti yaushe na'am ba da rubutu bara ku ji magana shi da nake kalle shi da kyau cewa yi an ba tambaya da an to anan an aji ne da na tambaya anan kammali yace kabula rukuri an an rukunuti kafin a kan shi anan alkunuti yanzu ake yin ta kala kabula rukuri yace kabula rukuri kafin rukuri ake yi kun ji abin da yake sai yake kafin ruku in ja da tsammani azumi yake ya ga bayani tsammani yake yake ake yin alƙuruni yake kafin ruku ya ke yin ta mun ji wannan fa kulti shi azumi yake to sai yake inna fulani ya zo mu annan kulta ba da ruku amma wani yake cewa ka ce bayan ruku ya ke yi fa kan da yake kaza ba har ya yi ne an ji gaba ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كما في قول من حديث daga Annabi alaihi salatu wasallam cewa annahu kana da shaharan ba'da ruku'i kaji kuma yake amma Annabi ya yi al-quluti don wanda ne ba'da ruku'i yake yi kuma abin da yake yi a farko yake yi a kai an gane da sai ya gudu to shi ne da yake yi ai bayanin da Allah tsammani yake bayani ne guda biyu cewa idan kurutun da wajibi kurutun da wajibi ne bayan an tsago da gargori misali in wani abu ne ya faru to sai bayan an tsago da gargori idan kuma kurutun wuce na wuce ne da annaba ne da zuwa salam a rayuwarsa kullum wato an iya zama rayuwar da ya rayu ba kullum ba yana ɗan hutawa ne ba da yi uku yana yi wajen da uku ke yi da ko da rabi yana a ne ya kare haka ake kullu da rufe wasu ne da yawa za ku goye in sai aji ne ke a ba sai da aji za ku kullu da rufe kare da hadisin ana ibnu ali kan haka ibnu ali ya tabbatar yana da yake annabi da cewa Allahu ma bi ji ma ale wa azmi ji ma ale wa tawalla ji ma tawalla wa barik ji ma ale wa qini wa qini ma'ani saraba ba mai zuwa kan ji saboda haka wannan kullum ne duk lokacin da Allah zai yi kawo kunutu wikiri ke yake sai ta kunutu wikiri kawla ruku ya ke kunutu nawazil kuma ba ta ruku duk da cewa matsala ce da aka yi sabani a kai matsala ce ta lafiya amma dai abin da aka ce ke zai rura yana so tabbatar ba da cewa idan kunutu wikiri ne ita ce ake yin da kawla ruku idan ka gaba karatu sai ka fara kaɗa da hannu sun za ka yi wujurin da yanzu ta faru da wuce to a wujurin da ke da gama karatu sai kaɗa da hannu da yaduwa ita kuma kunutun da wani sai an tabo da garku an gama wato raka a jerin sannan za a yi ta wanda za ku ga da yawa ai hasa wato limamai da yawa da hannu ya za ka da yawan su ba ba da rukuni suke ko to abin da ya zai zo wannan sabanin ne amma an da ake ko duk kake ka babbanci sai ka tafi wannan kawai amma idan da zai yi ba da ruku idan da kai ko da ba kai kenan don matsala ce ke lafiya matsala ke lafiya kuwa ba ka da ba a daga jijiyar wuya a kai ba a daga saboda haka a cikin magabata da an samu sun yi haka to ba za mu kawo da hadisi sai mu kawo ba wato maganganun dalibai a kai amin ba ka ba za ka ji za mu zo wannan gabar mu ji shin akwai alƙururin da ake yi ne duru eh ba za mu kana da hadisi to sai ce ya da'u ala ahyarin min bani sulaim yana yi wa wasu kabilu da babaru sulaim yana yi musu addu'o'i yana yi musu baka da addu'o'i mun faɗe su ko ra'ayi su da kuwa shi da ai su da wannan kabilu ra'ayi da kuwa yana yi musu kana da yake ba za arba'ina saboda annabi ya ga da yin da yasa annabi ya rike musu bakar addu'a ya tura mutum 40 au 70 ko mutum saba'in ya tuko bi yana kokonto shi ne ruwayar azumi a kan su saba'in ne ko arba'in ya manta amma dai cikin biyu akwai daya min al-qur'an daga cikin ma da al-qur'an amma ai akwai ruwaya da zama ba kai take mutum saba'in ne saboda haka mutum saba'in ne ila ulazim min al-mushrikin an tura a wasu mushrikai su yi musu dawa ta buwan nan garin da suka je kuwa ba a rada lahum haula sai wannan mutanen da ba lura ne da banu da kuwan sai suka haɗa mu suka karɓe shi gaba ɗaya ba hajjin da ya dawo an ce musu alaramomi ne saboda a lokacin da abin da ya zo ganin halin ba alaramomi irin da yanzu da ake yi da jinnatu Allah da daga fatiha zuwa nasu ba a duk abin da ya sauka a lokacin sai hajji ne saboda haka alaramomi ne an gane da wani ne da alƙur'ani bai gaba sauka ba ya kai suka zama alaramomi to an zama musabata shi abin da duk ya sauka a lokacin sai hajji ne shi ne abin da yake yi ana rumma ne ne wannan lokacin to gaba ɗaya su gaba ne za ku ba ƙarfin da abiya da su yi ba gaba ɗaya su suka kashe duka wannan abu kuwa ya yi tsauri ki ji annabi ne da zo kira da ya rike musu addu'a fa arada law ma fa qatalu gaba ɗaya suka amsa musu suka karkaje wa kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahad hajwa alhali tsakanin su da annabi alaihi salatu wasalam ba akwai alƙawari yarjejeniyar ba yaki ba su ne bane amma an yi da hali su tsakanin su da annabi alaihi salatu wasalam ba za a yaki juna ba akwai wannan alƙawari amma da kai yake fa ma ra'aytu wajen ala ahadi an tsammani yake ba ta ganin annabi yayi biji a kan wani ba ma wajen alaihi irin yake yi biji a kan waɗannan kabilu ai dole manyan zagagurai gaba ɗaya an tura su sun kage su to shi da annabi ya rike musu wannan bakajen addu'o'i na ulul na'am hadisi na gaba an hada bin malik radiyallahu anhu ba ba san nabi sallallahu alaihi wa sallam sariyata yace annabi alaihi salatu wa sallam ya tura da wata sariya haka ce sariya shine tawagar yaki amma annabi baya shine sariya gazuwa kuma annabi da ciki shine bambanci a hadira in an ce gazuwa gazuwa to kaza to annabi da shi aka yi kariya kuma annabi ake yi shine kariya annabi ya tura wata tawaga misali da wani ana ce da su alqura hadizai ana rambuni wa utibu ya sala yace to ba utibu sai aka afka musu فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء yace wata magana annabi alaihi salatu wasalam yayi fushi akan wani abu ba ma waje da alaihi irin yadda yayi fushi akan wayannan kabilu makana ta shahara bi salatul fajr to sai ne yake mutu alqunuti a wato a sallar azuba wa yaqulu har yana cewa inna usayyada atawalla wa rasula domin akwai kuma a kabilar yaran Usayn da Ibn Kaifab shi ma yana cikin Banu Sulaym Usayn ya Ibn Kaifab shi ne ake cewa Usayn kuma ƴan wannan kabilar ne to da annabi ke cewa ku sani inna Usayn yada lalle ba kabila ba su sunan sanda domin daga asani sanda ku dani wannan kabilar asaulla sun saba wa Allah wa rasulahu da manzansa bara mu ji za mu ga hadisi sai mu biya wannan sabanin na alƙur'ani shine yadda annabi alaihi salatu wassalam yake himmantuwa kenan za mu kalla yadda yake himmantuwa wajen wato da yake kiransa ko yadda almajiransa da abbansa wannan hadisin zai koya mana to abin da zamu ce shine dangane da alqunut malamai suna magana akan majru'iyyatul qunut ko alqunut fi salawatil maktuba shar'antuwar yin alqunut a kallolin da aka wato aka aka wallanta ko kuma kafin mu zo ga nan alkunutu kamar da malamin suke faɗa shi ne annabi alaihi salatu wassalam wasu malamin suna cewa kai tarak alkunutu bil arba'i salawati wa abqahu fil fajr malaman malikiya duk da ba a cewa annabi ya bar alkunutu gaba daya amma ya tabbatar da ita a sallar asuba wadawa ma alaihi kama kasatu riwayatu ya dawwama akai kuma kamar da wasu ruwayoyi suka nuna haka cewa yana yin alƙuruci ne a zalla addu'a wa amma bi zuri ba lam ya gari a sunutu a ta baraka duniya suka ce a zalla addu'a game da aka wada bai guje da yana yi a yabo duniya har Allah ya karɓi rayuwarsa aka yi zu a wannan garin da suka kawo to kafin wannan kare da muke faɗa cewa wato shabani ne ne ne ne yawan gaske da gani da abin da ya zama alkunuta shabani ne ne yawa shin duka mazani sai su tafi ne akan za a yi alkunutin na ko wannan da ra'ayin malikiya ne kamar yadda muka faɗi cewa zuwa ra'ayinsu wato annabi alaihi salatu wasallam bai guje bai yana yin alkunutu har ya ga duniya shi ne suka ce to maliki a duka ba a kan cewa wato mustahabi ne duk sallah mutum yayi alƙulu sannan jahiliya ma duka ba a kan cewa su a maliki a yanzu yake alƙulu su sabo rukuni ko bayan rukuni kafin rukuni su kuma jahiliya da suka suka ce suna da yin alƙulu suka ce su kuma bayan rukuni ba su kuma maliki a yanzu ta hajji shine wajen idan mutum ba zai samu sallah ba ka har kara a sallar tsawo zai zo ya gara ba ya gudu ba shine wuri da hali to sai dai kuma an samu wata magana daga cikin malaman maganganun imamu malik yana cewa abin da ya fi inganci ba yana cewa bi sahihi kabla ruku'i tsani shi ne magana ai da muka yi kafin rukuni na biyu a magana imam ahmad kuwa ko ga da abu ne jahiliya da malikiya ana yin alqulubi a zalla addu'a ko za mu dawo gaban da wannan kuma ake yi a wajen imam ahmad ibn hanbal shi kuma yake ba a yin alqulubi in dai ba ta da wajibi sai ta wuce ni kawai in dai ba ta da wajibi ba ba wata alqulubi da za a zo a yi sai ta wuce ni kawai yace ita kuma za a yi ta ne ba da rukuwan shi za a ga malaman Saudiya da rukun da yana da bilal za a ga sai an sabo da rukuni shi wannan fahimtar Imam Ahmad Abu Hanifa kuwa sai yake cewa za a yi ta wuce ne kawai kafin rukuni in ka in ka yi matsalolin da ga da ta rike wanke domin kowa yana da wakiliyarsa imamu malik da imamu jabi imamu malik da imamu jabi imamu malik ya ce ra'ayi azalla addu'a imamu jabi ya ce ra'ayi addu'a bin rama su kawai rukuni ne wani ya ce kabo rukuni wani ya ce bayan rukuni waye wace kabo rukuni ka san shi shi ne imamu malik bayan rukuni ba imamu jabi sai imamu ahmad da abu hanifa su kuma suka ce a ba za a yi a wata sallah ba in dai ba da wajibi ba sai dai sallah wuce da ake yi a sallar wujiri kuma ya ake yi dukkan bayanin shi kuma cewa shi imamu ahmad yake kabila rukuwani ba da rukuwa shi kuma abuwa ne ba yake kabila rukuwani an gane bambanci yawa to kafin mu wuce wannan gabar sai suka ce to idan ka je ka samu liman an yi imamu Ahmad bin Hanbal tambaya idan mutum ya je ya samu liman shi ba ya alƙulutu da yadda da gaba domin wanda suka ruga imamu Ahmad cewa ya hadisan da imaliyya suka kawo gaba sai su ba wannan shi ba wanda ya inganta ko ɗaya aka kuma ba a cikin da yawa da gaba kan cewa ba a hadisi ko ɗaya da ya inganta da ya nuna za a yi alƙulutu a kan la'ansu ba su kuma a gurin malikiya suna ganin wato ko da ba bai inganta ba yawan ya kai wato zama haka an fahimta da kyau ko to saboda haka imam ahmad da abu hanifa ba ke da hadisan ba gaba ɗaya cewa hadisai ne da ba su inganta ba to maganar da ake yi daga wani ne idan ka zo ka samu liman yana yi kai ba ka yi ya za ka yi shi ne babu abu da ba da abu da yake abu mai sauki kaga bai da ita ba yace in kaza mun liman yana yi yace kaji ba ka da matsala da shi yace illa ya ka yace har da ya zo yana yi ba yana kulu da yace yana da zaka ce a zo ba nan da ku dauko da matsala da ta alimi ce magana da jinna yace za ka ce a zo Allahumma inna nas'aluka ko wannan ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله بك yana yin kana cewa amin yace domin da annan yace za mu yaji da abu da yawa da kai na wasu kai na wasu da yaji kika dallaye a maka da yaji zai mutane ne ba haka shi Allah da mutum ya kana inkarin cewa a sallar wajibi zai ya ga ayi ayi wato um kasuru amma sai kuma kai da Allah shi yake zalin ne da Allah khilafa sauro yake domin sabani jari yake yi da bi domin yi yi zalla baya ne da Allah ta wani yake kuma yi yi gaba ne yi da Allah yake imam hawa yake shi wannan maslaha za ta Allah duk lokacin da ka zo za ka hudu ban yana yi yake ba ka da matsala ne in ya zo yi ba ka sai azu yake amma kai za ka yi kai kake imam Ahmad imam Ahlus Sunnah yace idan ka zo karbe in lari a ka an zo ji tambaya har yau shine a ga malikiyar da aka zo ni a iya abin da na karanta banda yadda ake yi a Magri wato a a yaji karanta wato Afirka ta yamma ke fara ana boyewa a ga duk wanda ke da ayi cewa sai za a yi ta ne a bayyane amma mu ne ba mu je ne ta biya wuce kawa ta kuwa kawai kaji inna ala waka bil kafirin al haq haq sun da zaka ji ya gama to haka su wanda take ayi ta ce ayi ta abili to ni dai Allah zai tun daga wannan zaka ha zuwa yau kuma na ga zuba in gano ayi za su aka dawo ayi ta abayyane abu yake da farko dai mun fahimci cewa ban kalar alkunuti kashi biyu da algulu akwai gulubin nawazin akwai tauki to wanda ga hukunci ne wato malamin kai sabani a kanta sannan kuma bayan an yi sabani abin da ya janyo wani zulma ke da hadisan ba ba ke iya da inganci ba sannan duk da haka ce mana bayani gamsashi a kan cewa idan ka zo za ka bi liman yana yi baka da matsala ne ba ba yi ba ba sallah babu cewa dan ne za a za a iya za a iya tuke liman idan duk ba za su yi su ne idan kuma ba ya yi kuma wanda suke go inda da tije da yawa masallaci shi ma su ne me ya zafi ka koma maliki ka gara za ka ko ko tun abu aka da bai kai ba girman alƙunutu a malikiya bai kai tun abu aka da ba bai kai ba ne za a yi jiwa kai ne ka ba matsala ce da za a yi labari ba amma matsalar cewa a yi ta abu ne shi kansa malamai suna magana akan cewa a ila da faru cewa ila ka zo za a yi a bayyane za a bayyana wannan yana ne daga cikin da duk da cikin kai da Allah ya tsara wanda ya ta shi ba yana ne daga cikin game da yazo abuwa ta yana yin alƙunuti shi ba amma ba bayyane shi kullum da azuwa an ce yana yi karanta ruwa amma bayyane ke to ina ka samu yi da koyi yana yi amma mu suna cewa amin amin amin yana yi to kun ga abin da ni nake so dai in ƙara bayani akan kawai shi ne cewa ba matsala ce da za ka ga jijiyar wuya a kai ba girman da bai kai haka ba bai kai ba to wannan shi ne alƙulu cewa idan mutum zai yi a farance yadda yake na farko alƙulu ne a zuwa su kana abu na biyu idan za a yi ta wikiri kafin ruku ya ce kana wani kuma bayan ruku wannan shi ne duk wanda kai ya gan ka ya ga ya san ka karanta amma da mutum zai kala ba ya saba sallar ta yi amma ba haka aka fito ba shike inda zai kala ba ya ji sai bayan ruku ya yi kuma a ga azumi sallah ta yi amma dai wato duk da yanzu kan yana da wayewa mu bai da da kyau an kulo din sallah asuba bai kai matsalar da za a daga jijiyar wuya kan ba bai kai wa wani kan bai kai ba kuma imamu Ahmad yace ba za ku kira mutum ba dan dire a wata saboda baya yi ko saboda yana yi inji imam Ahmad bin Hanbal yake ba ku ba za ku bar da aiki ba yake kai dai da ba ka yi karkai yake da ko yake kai da ba ka yi karkai amma kai da ku ji liman yana yi kabi da Allah yake in abin da ne yake ya bayyana kace amin domin addu'a yi amma ba gane alqulutul nawazil ba awa ko da sallah azan la akar magari kuma a bayyana za a kaga za mu sallar ba aboyi za a da la'azar amma muka zo yin addu'a za mu bayyana Allahumma alayka bi kaza kaza haka mutane suna ayi kuma haka za a yi duka jallori biyar din ai kwanaki a lai haka kono biye na kaga abin da yake idan wani ya ma laifi za ka yi wa algunutu a kai kuma ka ga ai samu fitowa ka ka yaya kun kuma ka koma wani abu ka koma wani abu kuma ana yi wa gaskiyar mutum sai ana yi jira'awa wallahi ana yi ana yi shi za a yi karka wani wanda zai ba alƙulu ne ko ba samu zamani da yawa ya ce jiran ba musamman kuma ba ka da gaskiya inda gaskiya ta ga alƙurutun ba ruwa Allah ai Allah ba mutum bane yawa in dai kana da gaskiya ba amma ya zanto sai ka taba shi zai iya ba su idan kai ƙara ka gurin Allah na ya ji kai ba ma gano da ya zuta ke ji wace da ya ji ka ga ya zuta kana yana wata ka dawa wata ka dawa ai kana kana biya da gaban jama'a akwai yajin ne da bas ina ga ba akwai ne kallaji Allah akwai ne mubin guda bakwai akwai ne kaza kowace akwai da kowace da bakan da take kuma haka za ka ga suna wannan abu ba ta wani ne yau kawai ji ga ana yajin ya bi ka Allah ya ji Wa alaikum salam na na na na in shi ne a yi musamman zai biye ba wanda ya yi a wato ranar tafiya ai wannan magana ce shi da abin da wani ke mana shi kan ga wanda cewa ke wato sai ta kai gubar da mutum an kai gubar mu ba shi da wata mafi gano wai a sai alkulu amma wanda ta fi yau shi ne a zo ba kama juna ba da kai ka ba kuma kawai azu kamar yanzu mu dadi da abubuwan nan suka yawa yan dadi an nawo suke zagi mu ba da cewa wanda aka zagi aka yi converting din su aka yi har wasu kawai da suke jin suke suna cewa wai alhaji almajirai ne kawai da ne nan ya kaga yaro ɗin shekara biyu akwai wanda ba cikin gidan da aka yi aka ɗauke shi ma mara yadda akwai yaran da za ka ga wani wallahi ko ko ko ko ya ga wani wani ya ga ba shi ma bane yake shi saboda ko an raina mu to yan daɗi an ga kuma je suke maganganu suna ɗaure musu gindi kaza kaza kaza to kaga abu da yawa abu za a nake duk masallaci a ɗauka cewa wanda suke kawo mana wasu nuna Allah ya maganta mu wani kuwa a je har gida ba ka da kuma hakin boko har gida kuna da dogon dalilin da yasa aka gano wannan ba abin ya fito wanda bai yi al'ada ya kai dalili shine wata baiwa Allah ta zo ta alheri ko ta ga dan kanwata alheri zan wani shi daga cikin mutanen alambara kabila ya to da shi alheri to saboda yadda suke suka tafi yaro a cikin unguwar za a ji shi sai a ta ba shi dadi sai ya ta kuɗi shi yadda an fita unguwa ba zai tuka ba wallahi alheri haka za a yi kuma ka goje wa duka duk wani kayan alatu da ta sani za a ta bai alawa biskit rediyo kuwa duka a fita a je wani ko wani waje inda ake je da wato aiki da wato ba su ku biyar ko jira ya ja ya banzu a gurin haka sai ya gama sakin jiki da su ya yi kulkul da jiki a gudu da shi a kan je gida irin sa kawai a tafi da shi ba za ka gane haka ba Allah ya sa aka gano haka Allah ya sa aka gane cewa a wannan sanadiyar amma wani suke kira wa almajirai sai yara kanana kuma akwai wanda dan dan da ke nan ma dan da bai to kaga irin wannan abu ne yawa a ya kamata mu kai tsara zuwa ga Allah to wannan shi halin ba eh wani saboda abu ya yi yawa ya yi yawa ya zama zalunci ne kana da mun ajibin ajibin kuma kamar yadda muke ta faɗa a nan ni abin da ta nan kake shi na har yanzu mun yadda yiwu kada duba har yanzu sun ci rubuta wannan rahoto amma a kan da ke yiwu da yake sai da muka tafi da gani a cikin rubuta Allah gaba ɗaya ko ina ko kullun karo da riba shine headline a cikin yiwu da yake yarin nan ko bidiyo da take kuma da bidiyo da yake da yake gidan mai unguwa daga nan aka tafi gidan hakimi duk ka'idodin da ake bi kika bi gaba ɗaya amma da mu ba mu da gata ina to yake ai umma da gaga Allah mana wuce zai amma wanda ke jagoranci ne ya gano ai ko me yana da sababi ko me yana da sababi Allah ya dauke hadisi na da na haka haka ai idan mu koma tsile musu kuma musu za uku zalu eh cewa Allah ba ku sai garki ya riko da hannun ke nuna musu gaskiya daidai bai kuwa ai shi ne ma wajibi ai ba sai ma a tsira ba wallahi ba annabi Allah ba sai a tsira ba cewa ya kamata haka ya kamata malamai su dawo kurukuru su koma a ɗan wata da ya yi dan wata ne ai ka gani alwajibi ne zan ga ya malama eh gobe nan sai gurin wani babban malami Allah ya yarda ba muna da gabuwa sai in kiga da wannan in ce to abu majalin din mu akara wa Allah ku shigo da kokon barau cewa ya kamata a je ba za wato ta kula da malamai da ake kuma muna da abokai da suke huduwa a masallatai insha Allah za a tsara haka ya kamata gaskiya babu qada'i salatil fa'ida babu na dalili da zamu da akai babu da yake magana akan biyan sallar da ta kuku biyo mutum wasu babu da ajini kazaniya da kuma mustahabbancin gaggauta rabata sallar da ta guje mutum mutum mutu wato mutahabi ne gaggauta rabata da bayan ya jira to in sauri ne biya ramu da hadisi ana imran bin husayn an karbo daga imran dan husayn annahu mukanu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid imran dan husayn shine da abun da malaiku ke wa sallama shine masallama ba su dena ba har sai da yi sakiya yana da wani ciwo sai ya samu wato karfi sakiya a gurin kamar nan aka kora gurin dan abin da zai da samu ta dama da halan suna cewa ya irin dawai alkayi kalkan ma da yake da ya ranga ma da yake yi wannan saboda makaruni ne ke wa kanka azaba da wuta saboda haka sai ya ji ya zo da kuka ne zuwa amma su malaikun ce daga baya malaikun sun da kafin da duniya sun ci gaba da yiwuwar sallah wannan ana zuwa nuna ma karfin tawakkali da imran da wuce saboda karfin tawakkalin da ya ga har malaiku ne man sallama ko kuna da a jama'a ba wanda zai jaban shi ne jiji ne mu imran bin husayn to ya sun kasance tare da annabi alaihi salatu wasalam bi madina a wata tafiya fa alina zu lailan da sai suka yi gari annabi nan ta shi ne fa alina zu an gani ai sai rubin ne kullu suka yi gari abin da tafiyar dare gaba ɗaya za a ba tun daga farkon dare har zuwa karshen dare ya ke kira an tsawa to idan na ce hatta ya da na wajen su mun kira da tafiya a jera gojin azuba ya dallo kan da azuba an rasu sai ka rauna da zuhuta ka ari shine wato zama dan abuta an gane ko zama dan abuta ne istira ya ke kira da ari shine rauna ko kuma a ce bada ya zauna a guri dan su huta dan bacci ko huta shine ka ari bagala batu ma ayuru kaga kin nan azuba ta kusa ga tafiya an ja ga wahala ai dole ga wa tashi je da ja ai ko sura mun ya je gida ruwan suka rinjaye a kan a kan da ba shi don ku bai sallah zuwa ba sai da rana ta daga فكان اول من استيقظ من منامه ابو بكر farko wanda ya fara farka a wannan bacci shine sai da Abu Bakar kawai sai farka yana farka sai ya lura cewa rana ba ya kullu to ne ba ru wa kana la yuqadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tarihi da suka koya ba ta kaje annabi ya rabu la haula wala quwwata illa saboda aiki da kokolwa ya fi aiki da jiki Allah kuwa ni za ga wasu daga cikin manyan mutane ko masu kuɗi ko malamai ko wasu daga cikin kawai wani zai kwanta ya shekara da ya saboda ba ku san me ya ce ba ba aikin ƙarfi ya yi wasu ai aikin da ya na ƙwaƙwalwa ya fi na ƙarfi aikin ƙwaƙwalwa ya fi na ƙarfi saboda ƙwaƙwalwa tana buƙatar hutawa akwai matsalolin da mutum yake ba a yawa da haka da ce baya hutawa to daga wannan tarbiyyar ta su kenan ba a kai da annabi yana ba kare shi ake saboda an ga kullun ya wudo sai zamun ya zaura matsalolin jama'a wanda ya rufe kaza annabi ya ce ayi kaza wanda ya rufe kullun in ya kwanta wuce ya kace gida sai a gane shi ya farka da kansa hatta sai kaza hatta ya farka yake ba sai kaza ba har haka shi ma sai dawo da sai farka bayan sai na baka baka ya abubakar ne da aji sai na baka ji ji baka annabi alaihi salatu wasalam ya zauna وجعل يكبر في الكبر الله اكبر الله اكبر wannan kallon yake ta fara Allahu akbar Allahu akbar wa ya fara sauke wuyar ana ga murya Allahu akbar Allahu an yaba da hankali ji daga muryar sa a tace kallon Nabi sallallahu alaihi wasallam a sai Annabi ya barka fa nazala sai Annabi ya sauko wa salla ila al-jalasa ana zuwa sai alwala sai ake salla addu'a a lokacin ya ga ida in yi wannan gaba ba ta dala rajulun min al-qawmi sai wani da aka dace dala sai wanda gaske mutanen ayar kawai da ya ji da shi da yake zai ai da ji da wani mutum da ai dole sai ya ce zai sai kawai ya gaje ni dan san ni ma'ana Ibrahim da Uzayn yake shi bai san tare da mu ba kalan ban saraba yayin da annabi ya da sallah tare da ya kula ya kai wani ma yamna uka an tusalliya ma'ana ne hana kake sallah da mu talibi ji asaba ni jaraba ke jaraba din da zabe ni ba mara hu an yake mama bi ta ida ne yake to kaje ka samu gurin da yake bigire mai kyau ne kai kai kai mama kai mama abu bude ne abu ruwan ka agoga hannu da fuska ko fuska da hannu wanda kai yayi ko dai kai hana ko kai fara da fuska ko ka fara da hannu shi ke nan kai mama ba daidai ba ne ba ba a ce gwagware babu a kasar da ba ba a lafi in ka tashi ba wuta ba na yi saura mutu biyar rana da mutu ba ba wuta ba da rana ta kunna hita to saboda haka sai ya ce to me faru sai ya ce annaba ne da sallallahu sun makalla da mai sallar waja'alani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi raqubi bayna yadayhi to ga wata gaba ya gaba ne da Abdullahi ya hada ne ya sanya ni a cikin wani ayari wanda ya tura su a gaban sa annan ya tura sai na Ali da Ibrahim da Hussein su je su nemo ruwa saboda su rage ruwa da ake ba ba su je tura wanda sahabu ji mai da Yesu shine rakubin baina ne wanda suka shige ga wasu nemo al'umma ruwa yace wa kada hadithina hadithan shadida mun yi ijirwa ijirwa ne tsanani a wannan lokacin fa bai ma na da nasiru shi imran da hujjan yace muna cikin tabiya idan mun aje sadi na duri jilaiha yace ko idan ba da wata mata ta ci kababuwan da ta ta ko kababuwan da bai da maza da dai a tsakankanin wato mangala da kuma tulu misali wajen haka a jaki ya ka dora wa mangala ai yana da aljihu guda biyu da yake tsakowa zai ban dawo da agogo yawa ita da haka to yadda larabawa ce har mutanen mu ba ta ka fi ɗebo ruwa a can nesa sai ta ɗauki tulu ko jargalla sai ta sa a kowane bangare da ta hau ta saki kafafuwan da kaga kafafuwan da zai zama duk suna jikin wannan bangarorin guda biyu to sai ta sako kafafuwan ta a gefe shine wato tari da dun rijilai ha bai da maza da kai tsakanin wannan lafin guda biyu da tuliyar da shi ko jarka wa kullu da ibrahim da wuce ne ji mu kace da wannan matan aina ma bai wa Allah ya ji ka samu ruwan nan fakala sai ta ce innahu la ba ta hakika yadda jahili yake ba wa Allah ku sani bayan Allah ba ruwa gaskiya la ba wa kullu ji mu kace kan bai da hadisi wa bai da ma tsakanin gidanki kin ne kamar wani yayanki sai dai ki samu ruwan nan kilomita nawa ne kawai kilomita nawa ka samu kam kana shi ta ce yau wa laila ta ce to kaga ba kilomita ta ce ta biya kwana ɗaya da yini kafin a samu wannan ruwan da ta ɗebo a garka guda biyu kwana da abu ba za ta kwana ɗaya da yini sai kamar wani yayanka ta ɗebo ruwa فقلنا جئت بالتلفي لم يكن بالتلفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشوي جواب تلي يوم في القرآن نبع عليه الصلاة والسلام من جد على عيسو قال جئت وما رسول الله ليكم رسول الله وما كنت يجد وتسمقوا ميما ليس حجبا ما ومن ما وما رسول الله ليه رسول الله كما ولا أبنيه kaga da Allah san mutum ne zaka ce wa man rasulullah waye kuma wannan Allah to ita ta dauka wai sunan wani abu aka faɗa wa ba rasulullah sai da ji aiki ba mu zake da ina ga yawa ba ba kuje sai ta tabbi su je kuma rasulullah sai ya san take ba kuma bai wa Allah falam numakkilha numallika min amriha sai ka abu ne ba mu biye maka ba saboda kalmar sai mara lafi amma ba mu biye maka ba wannan al'amarin da yake ba wannan banan da ballika ba mu ba mu biye maka ba biye ba za a yi ba mu biye maka akan abin da sai mara ba ajaddaq banna bi annabi sallallahu alaihi wa sallam hace da muka kai ta gurin annabi alaihi salatu wa sallam fa haddatha zuwa ta baki labari ne sai nabi haddatha irin labarin da take ba ta babu gidan da kage ba gaira annaha haka da du annaha mu'ti ba sai dai kage ba ta ita ba uwar mai shi ne mu'ti ba bai wa Allah kace Ibrahim da alƙaidin ta ba bara bi madada da ya da Allah alaihi salatu wasalam ya yi umarni da abi ko masa wannan surukan na da guda biyu sarkokin na ruwa yace a kawo shine bi madada da ya fa masaha bil ajlawaini ana yi ko jarka ta dauka ba ce wata raya da aka bi ko jiya da ya shafi kan tulin kowane tulin da gaske ya shafi zaman sa sallallahu alaihi wa sallam fa sharibna sahabin ya ce muka ja ruwan nan an daje himma yiwa arba'in da rajula ya ce wallahi bukit arba'in da suka ja daga wannan tulin a tara wira kowa zai yi koyi saboda annabi ya tare da ai kulkulu a kawai ya rike ya rike kulkula yake a tara wuna a je da muka koyi dama a larabci ta Allah da ke kamun jira ruwa da wuri su kake zuwa ba ka zuwa ta je ake kamun jira wuri su kenan amma rawi su ko na ko jira ruwa abin da yake lugu wannan kalma a zuwa bai ne kaga idan ka kake rawi su kana magana hadisi ba za a gane ba wai ne kake rawi kana jin da wannan hadisi kenan ba a gane ba to ne faru to sai yace fa malana kullu kirbati ma'ana yace kowa ya buɗe da ya dole ta kowa da ya cikin kowa ne ne suka buɗe ta bayan ruwan da suka jaje da kowa ya guduri a cikin kirba wata buɗa ma'ana da take tare da mu wa ida wata da wata wato wato abin da ya amma na fata shi ne ida wa eh zalba da sarkar da take tare da mu saboda haka gaba daya gaira annahu lam nafsi ba'ira sai dai ba mu yayi da rakuban mu ba amma dai mun yi wannan burja mun ci da gargojin mu da kankan wani da kadi da nisu ne da lili yace wallahi hadin kar ba shi da rika wato zubar da ruwa saboda cika saboda cikar wannan gargojin da talan da ta gode ne da wajen da yake zuba alama cewa a cikin kake duk fadi wanda aka yi garguwa sallallahu alaihi wasallam kun ba kala sai annabi ya ce wala ku je da annabi ai da malam da mai yace ya fi kowa sai da koyi ai kowar da duhu ya yi dukiyar kowa ta waje ga su ba mai kyau da kayi ba ga kyauta ba da gwamnato shi mutum ne mai halala zuciya ta saba ya hana da kyakkyawar amana bai taba saba alƙawari ba haka annaba ne da zai zura ne bara ku je da biyo mai wa Allah na goma ta arziki sai yace azu ma inda ku kowa ya kawo abin da yake da jira gobe tunda kai mana goma ta arziki to za ni wata shi za a yi za ku ga suka rika yi wa shi annabin kai mai kyauta ɗaya sai ba goma ai da kan zuwa wasu kabilu suna zuwa suka rika zuwa suna yi masa kyauta wajen kabila wajen su suka mutane yake da kai wani da karɓar kyauta kowa saboda wani mutum ne ya zo kawo masa kuɗi guda ɗaya sai kai da biya to ba da gobe a lokacin sai annabi ya masa guda ɗaya sai raina idan bai da ba shi da saboda ya zo wajen labarin wani an ba shi garke guda shi kuma an ba shi gida Yobara guji, ajuma indakum annabi yake kowa ya za abu da yake tare da wajin ne aljumi ala amil alkitab sai kowa ya rika kawo dan gudurin da yazo da wanda ya ga an gudo da rabo tuki ko da abu da yake dan soyayya na na bulawa ku gudu da jiwa tamri da dabino kowa dan gudurin da yazo da shi aka rika kawo hadda hadda ala aka tara masa kaya lafi guda kuma tun da tafi Umar yake annabi ya ce a bada abinci aka tara masa wannan abinci tana komawa gida fakalan sai ta ce na kinto a tara na ji ta ji babban kudi tana zuwa ne ce na haɗu da wanda ya kowa iya kaji wai wannan abin da aka zargata ruwa ya dinga ba da rago ba ce wallahi kaji ne na haɗu da kowa wanda ya kowa iya kaji amma saboda adalci kuma irin nasu sai take awwal biyu kamar da kula abu take amma su mutanen da suka dole su suna yi cewa annabi take yawa sai ungo ba wani yayin ta kawai wani yan uwa da dara take yau ku ga lafi da wani wanda ya kowa ya lafi amma ba su mutanen da suna cewa annabi fa hadallahu zalika sir ai mutanen da ga haka take a sai yake gaba ɗaya mutan uwa take ina yake بتلك المرأة ماذا قال بعد الله قال واتو ذات السيما بتلك المرأة دليل wannan matan da labarin da ta kawo gaba ɗaya mutanen Allah ya kije su ba Allah ba tana dawo wai ta wata musulunta wa Allah mu gaba ɗaya kowa ya musulunta haka ne da yake ba mallam wallahi in dai za ka rika bibiyar dabi'un sa shi da gaskiya je mun mai ne da adabul mufrad in Allah ya ba mu dawo wannan domin shi littafin gyaran dabi'u ne halaye kawai za a gyara muna yin zai za a ga mu kuka gaba mun yi nisa da yake amma yana da kyau mun dade da yin sama da shekara goma sha biyu a cikin gano yana da kyau mu kara yin sai saboda mutum zai gyara da yin da za ka kara da kaudar Allah ba zai kula da to wannan shi ne to kaga da mu da zuwa kan sunan da gaba daya awwal da muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa wannan mutum ko sai Allah ya yi mana ka ji da zuwa za mu shiga abuwan ai akwai abinci da bara mu kara kai saboda bai wani kitab za mu shiga ana da bin maliki radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kan annabi yake man nabi ya salata wanda ya manta sallah bali salli idan ka fara da kana zalan kajira to ta kallaje ta idan idan mutum yana cikin sallar yanzu rijali sai ba ke raka abin da ya tuna da la'azar ya za a yi a halari da muka biya ko ba halari ya za a yi waye ba la yana cikin bayan da tuna ba do ba wai sabon ne ya tuna ba kawai ke tuna malam da halari ne ke sallar ta rufe ya dawo ya jera mata wa kai sai ya jera saboda haka ta rufe to sai ke nan da zarar ka tuna idan da ake misali ya gaba sallar ka to ba kawai da yake wannan sallar da ake wuce ita kadai ne ya bali salli haida zakara kaga da gobe da kaba da alani da yake sai an jiro a kawai da zarar ka tuna duka wanzuwa ce kabiya bali salli haida zakara la kafara da laha illa zalik ba da wata kafara ba haka ba wa kin salata da zikri haka Allah ne ka kai da sallah da zarar ka ji da kawai ji Allah kana tunani ka kai da sallah wannan shi ne dubulin da shi ne zuwa ramu da yake jawo da rajin musafiri na ko kasriha kallon bada biya da yake ake kasru baji ne da rayuwar jiki ba da yake ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi haka sai da lokaci Islam. Haka. Har da zai yi. Ba ta canjawa. A kai yanzu ta yi cewa duk magallatan juma'a ba da yadda suka ci. Kai a jaja. Amma dai a ta yi canjawa yanzu a haka ake. ka koyi ne a masallaci cewa ne ko ka ne wa mutane da ya ji ko kun ga lokaci ya canza yanzu da ni da muke goma da kuke ne ka ba wani yake rana kuke wannan sama kada mutane su zama al'ada ko kullum sai kake sallah saboda haka ta dawo baya shike ta dawo baya yanzu idan kuma wani lokacin aka samu jin ne da jiwa kai da kai da wani abu haka ba wannan shike karatu amma a zama wasu suna yi da kullum wasu kuma biyu kuma ba ana da dokar a yamma kuma yanzu musamman yanzu muna lura sosai za mu ga cewa in dai za ka yi sallar la'asar karfe hudu to za ka ga ba ka gama cin abu ba garba za ka to shi da gyara lokacin yana da fa'ida ana zuwa zamu alal akalli awa biyu tsakanin magarba da da la'asar to kaga yanzu da mu yi aje ai dallan da haka karfi uku da rabi misali in mun muktarin da yayi kada da haka uku da rabi sannan da gaban sai ga wani dabbobi za ka je za ka iya cikin lokaci amma ya rauke shi wasu je hudu da wani abu ko kaza sai ya rauke kawai wani ra'ayi ake bi shi ake karewa kowa ra'ayi da yake karewa kullum sun je jimala da yin bari kowa yana kare ra'ayi kuma ba haka addini yake ba addinin nan na Allah ne bayan Allah babu ra'ayi a cikin sa addinin da Allah ne mu wallahi kullun abin da muke so mu nutsar da al'umma su fahimci cewa ba addini ba na wasu bane na Allah ne ran da aka dau mutum aka kai shi makawarta aka ajiye shi shi da Allah kuma ba ba wanda za su kafe ka Allah wa Allah ya lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura wai ba da mu ake daukar mutane a kai su makawarta bane a dawo wajen kai za a dauka yadda kuke zuwa ku dawo ba wani kai ma wajen za a kai ka dawo ba kowa saboda haka duk abin da za ka yi ka dubi Allah bayan Allah a daina addinin kungiyanci da bangaranci Allah za a duba kawai duk abin da za ka yi ka duba Allah yana so babu ra'ayi a ciki babu ra'ayi saboda haka wannan shi ne abin da yake daidai amma wallahi in za mu da biya a wannan yanayi to mutum zai je haɗu da Allah kuma Allah yana so shi da shi domin da yi abin da yake so ba da abin da zai zai yarda da Allah to kai yawa komai wani hadisi don da haka ya kamata mu lura akwai rantsuwa da ake gaya mana can halakin gubar ku sai da Allah ya maka rantsuwa yau muna fata Allah wani wasu sarki ya yi maka kurakuransa iyalan Allah ya ba su juriya da hakuri iyayen mu da suka yi ba mu gidan gaskiya Allah wani wasu sarki ya yi maka idan ta mu ta zuwa Allah ya sa mu ta da imani muna kuma wangiri da suna da kyawawa da kuma mun sauka kuɗa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon guje wata su wanda suke mana wasiya da addu'o'i Allah ta biya musu bukatun su da kai muna kuma wangiri da suna da kyawawa da kuma mun sauka kuɗa akwai yan uwa da za su fara jarabawa wasu ma suna yi Allah ya riko da hannayensu Allah ya ba su nasara ya sa ilimin su amfani wa duniya da lahira waɗanda suka gama suke neman aiki da ko suka sa wata sana'a a gaba Allah ya tallafa musu waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako su a gaba Allah maɗaukakin sarki ya tallafa musu muna da bawa ubangiji da suna yasa kyawawa da tsohon sa maɗaukaka kun ci da abin masu cece Allah ya rayu mana Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ان شاء الله gobe alwaji za mu biya mun yi a kawo jana'i sati biyu to gobe alwaji za mu biya